الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغا بدكراتو الكتابن الآج الرومية على طريق السؤال والجواب مع الإعرابي أولنا رانا من البركة to za mu tashi a shafi na 97 ƙarƙashin babul munada irabu ba'adul amsila da irabin wani sashe na misalai da za a kawo ya zaidu to ya za a yi da irabin ya zaidu to shine sai ka ce ya harfu nida'in wa zaidu munada mabniyun ala dhammi zaidu an gina shi akan dhamma shine abin kira me yasa aka gina shi akan dhamma li'annahu alamun mufradun saboda alami ne mufradi eh suna ne na yanka mufradun kuma zaka ga mufradi ne ma'ana ba jumla bane mufrad anan yana kishiyantar jumla wa huwa fi mahalli nasbin amma fa yana mahallin nasba ne wa amiluhu wanda ya aiwatar masa da wannan dhamma din shine fi'ilun nida'i shine fi'ili na kira al-mahzuf wanda aka shafe shi to da aka shafe shi al-mu'awwadu sai aka musanya anhu da shi bi harfin nida'i da harfin kira wa huwa ya shine ya wata kadiru yadda za a kaddara asalin jimla din unadi zaidan shi ne ta kadiri to amma a larabawa madadin su faɗi unadi kaga fi'ilun wa fa'il zaidan sai ya zama maf'ulun bihi mansubun to da suka zo sai suka shafe fi'ilin da fa'ili gaba ɗaya sai koma zaidan to dai koma zaidan shi kaɗai sai suka hurhuro fi'ilin da fa'ili da ya'un harafin kira sai koma ya zaidan to haka tun da shi alami ne in aka ce a bar shi haka ya zaidan zai zamo kamar an nakara shi to ba zai yi a ce kuma da na kira da alamiya su haɗu ba ko da ma'arifa su haɗu ba to sai suka ce a cire wannan nasaba ɗin sai a hurhuro sai a kawo bamma sai ya koma ya zaidu ya zaidu e to duk inda ka ga harafin kira da almunada to haka za ka kaddara shi e saboda haka yaɗin tana wakiltar fi'ili da fa'ili ne tana wakiltar fi'ili da fa'ili don ƙa'idar kira ba ka kiran wanda ba ayyananne ba kuma alhali gashi kuma an ga suna ne na alami shi yasa suka ce kawai a gina shi akan mayur fa'ubihi shi ne zama ya rajulu ya harfu nida'in rajulu munada mabniyun ala dhammi shima me yasa aka gina shi akan dhamma li annahu nakiratun maqsudatun bin nida'i saboda nakira ce wadda an nufe ta da kira wa huwa fi mahalli nasbin kuma yana kan mahallin nasba wa amiluhu ma'aikaci akan wannan nasbar tashi fi'ilun nida'i kiran fi'ilin kira fi'ilun nida'i fi'ilin kira almahazufi wanda aka shafe almu'awwadu kuma wanda aka hurhura anhu da shi bi harfin nida'i da harfin kira wata ƙadiru unadi rajulan ina kiran wato wani mutum shi ne ta ƙadiri shi ma dai kamar yadda aka faɗa ga alami ya abdullahi ya sai ka ce harfu nida'in abda munada mansubun li'annahu mudafun saboda an yi idafa sai shi yasa aka yi masa nasba wa amiluhu ma'aikacinsa fi'ilun nida'il mahazufi fi'ilin kira wanda aka shafe ila zuwa ƙarshen bayanin da ya gabata Allahi lafzul jalalati ai al'azama jalala ɗin ana nufin azama lafzul azama lafazi ne na girma shi yasa ba wanda ake kira da Allahu sai Allah mudafin ilaihi an raba abdu gare shi ila zuwa ƙarshen li'irabi ya hamidan fi'iluhu ya wanda aikinsa yake abin godiya ya sai ka ce harfu ne da'in harafi ne na kira hamidan ai mahamudan abin kira wa mamduhan abin yabo inda nasu gun mutane munada mansubun munada kuma abin yi wa nasaba ne li'annahu mushabbahun bil mudafi saboda an kamanta shi da mudaf wa amiluhu wanda ya sabbaba masa wannan nasba din fi'ilun nida'il mahzufi fi'ilin kira wanda an boye shi an shafe shi ila har zuwa ƙarshen abin da aka faɗa a farkon karatu fi'iluhu fi'ilinsa na'ibu fa'ilin yana wakilta fa'ili ne li hamidan ga hamidan allazi huwa sifatun wanda shi hamidan sifa ce mushabbahatun abin kamantawa bi ma'ana smil maf'uli da ma'ana sunan maf'uli to shi yasa in zaka fassara ya hamidan fi'iluhu ya wanda ake yabon fi'ilinsa wa hiya taqumu maqamal fi'ili ita kuma sifa mushabbaha tana tsayawa matsayin fi'ili shi yasa tana daga cikin masu aiki irin aikin fi'ili almabni fi'ilin da aka gina shi lil majhuli ga wanda aka jahilci wanda ya yi aikin ka annaka kulta kamar ka ce billazi hamida fi'iluhu eh kamar ka ce wanda allazi humida eh wanda humida aka yabi fi'iluhu aikinsa kamar ka faɗi haka ne da hamidan fi'iluhu da humida fi'iluhu a ma'ana duka iri ɗaya ne to da aka kaga shi hamida mabniyun ne lil majhuli an yaba waye yaba wake yabon an ɓoye to da aka ɗauke shi sai aka kawo ita waccan sifatun mushabbaha da aka cire humida sai aka kawo hamidan to sai aka kawo ya'un nida'i sai hamidan sai ya wakilci humida to kaga home da kamar yadda yake aikin raf'a ga na'ibinsa fi'iluhu to haka ita ma waccan sifatun mushabbaha ta yi aiki gare shi ya hafizan darsahu ya wanda ya haddace darasinsa ya harfu nida'in hafizan munada mansubun ilah darsahu maf'ulun li hafizan allazi huwa wasmu fa'ilin wanda hafizan ya zo bisa sunan fa'ili min hafiza daga hafiza ya fazu shi ne mubari'insa fa'ila ne ya fa'alu hifzan shi ne masdarinsa hifzan walamma kana hazal fi'ilu muta'addiyan to shi hafiza muta'addi ne yana ta'addiya yana buƙatar fa'ili da mafa'uli to ta'adda sai ya ƙetare fa'ilinsa kazalika haka ismu fa'ilihi shi ma sunan fa'ilinsa ya zama mai ta'adiya to shi yasa kaga an ce ya hafizan darsahu ba a ce darsuhu ba saboda asalin hafiza yana buƙatar maf'uli to shi yasa ismul fa'il nashi anan shi ma ya buƙaci maf'uli domin ka ce ya hafizan to akwai ƙamshin dabiri a ciki ya wanda ya kiyaye eh kaga huwa kenan ko anta eh yawa to akwai kamshin damiri wanda damiri din shine zai tsaya matsayin fa'ili to shi yasa darsahu kai tsaye sai aka yi masa nasaba eh saboda in zaka faɗe shi zaka ce hafiza darsahu zaidun hafiza darsahu ya haddace darasinsa to shi kuma ismul fa'il shi ma yana aiki irin aikin fi'ilinsa wanda a wasu littattafan da za a sa nan gaba kamar su ƙaturun na da shuzuru zahab alfiyatu bin malik to suna da babe na musamman su masu aiki irin aikin fi'ilinsu ba za mu cin musu insha Allah amma nan ƙananan littattafai ba su cika kawo su ba ya muhibban lil khairi ya wanda yake son alkhairi na'am eh wannan ai kanana ne kanana ne wa'annan eh asalan dama suna rubuta su ne can wuraren su ma za ka ga saboda 'yan islamiyya ko 'yan firamare eh shi kuma kadarun da raka ga na dan sakandare ne alfiya shi kuma na dan jami'a ne alfiyatu bin malik wanda ya kai marhala ta jami'a to shi ake yi wa alfiyatu bin malik eh wanda ya kare jami'a ya fara masters ko phd to shi ne sai a koyar da shi alkafiyatu shafiya da su albaharul muhit saboda ya kai labul na ƙarshe na ɗalibta mataki na ƙarshe a ce daga shi sai malanta da shi ne a ce ka zamo dakta dakta ba malami ba ne ɗalibin ilimi yana daga cikin maratibu na ɗalibai ina fatar an gani don gaggaje ka jana ce mutum dakta shi ke ka ɗauka ya ce da ana nufin ya kai aji na ƙarshe na ɗalibta an gane to shi za a iya sami alkafiyatu shafiya su albaharul muhit na shehu abdullahi suham ulhawami'i sharhu jam'il jawami na asuyuti eh to haka abubuwan haka tsarin yake kowa kaga da nashi eh amma su ita al'ajin rumiya gaskiya galiban ta yara ce ya rubuta ta ne saboda yara haka da abin nan da za a koyar a firamare eh to ko da zai gama dai ya haddace ta ya fada sakandare daga sai a sa mai su katsurun da da su shizuru zahab in ya gama ya shiga jami'a to shine sai a jayo masa alfiyatu bin malik alfiyatu bin mauti alfarida duk waɗannan na almutawassituna ne kama aji na tsakiya na ɗalibai kenan to wanda ya kai aji na ƙarshe to kaga babban ɗalibi kenan malami kuma wanda ya zama mafi yawan matsalolin fanni to abin da ya sani ya fi wanda bai sani yawa ba shi an malami ka ji an ce malami to ma'ana ilimin na an kasa ɗari to ya san saba'in eh to da ba ana karatu ba ga kai ba ai shi ne asalin karatu inda zamanin sahabbai da hadisan nan da muke karanta ai ga kai suka haddace mafi yawansu in za su bayar da su kuma ga kai suke bayar da su ba wai sai sun koma hatta masu rubutun ba sai sun koma sun duba abin da suka rubuta ba ai shi ne asalin karatu rauni ne ke sa a ɗauko littafi rauni ne da gazawa amma al'asal ai ba a da bukata da shi to amma matsalar in ba a rubuta ba to wanda ke da ilimin da ya mutu shi kenan ya tafi da ilimin shi to in babu iri ne to kaga an samu matsala saboda haka waɗanda ke rayuwa kaga ba su da mai koyar da su kenan amma sai malamai suka yi tunani bari a rubuta littattafai ko da mutum ya rasu to ga dai ilimin nan sai ya ɗauka ya karanta shi ne dalilin rubutun al'ilmu fil asal fi sudurin rijali haza huwa al'asal wa nuƙila min sudurin rijali ilal kutub daga zukata kirazan malamai aka yi nakalinsa sai aka kawo shi a littafai saboda wancan tsoron da ake ji idan an ce a garin nan misali babu kamakka an gane to da ka tafi ba shi kenan kuma yanzu mutanen garin sun rasa mushahidi sun koma awam sai sun je kuma suna farautar ina za su samu malami in za su yi fatawa sai sun bar garin sun je wani gari to sai ka ce a yi rubutu a aji ko da wancan ya mutu tunda kila ya dan fara karantarwa ɗaliban sun dan fara ganewa za su iya karasawa da kansu a littattafan Allah ya iya mana to ya harfu nida'in wa muhibban munada mansubun abin kira ne abin yi wa nasaba ila har zuwa ƙarshe lil khairi ga alkhairi amma kuma wannan ba zai hana cewa a samu dakta kuma malami ba an gane in ya zan dama ɗalibin ilimi ne yana karatu eh tunda za ka samu akwai wanda kowa za su je jami'a ɗin sun riga sun yi karatun su wurin malamai an gane eh dama kila shi malami ne amma ita jami'a dama ba a gina ta don ta samar da malamai ba sai dai za ta wayar da kan shi wanda yake malami ko kuma ɗalibi ta ɗora shi kan hanya inda can yana can cikin zaure bai waye ba bai san wasu abubuwa ba to yanzu za a wayar da shi za a zamanantar da ilimin nashi eh shi ne kawai aikin jami'a shi kuma ɗalibi za ta ɗora shi kan hanya ko da ta sallame shi ta ba shi certificate to sai ya je ya ƙarasa da kanshi eh eh an bashi an buɗa mai ƙofa eh shi yasa in yazo zai kare ai kaga sai ai defense to in an yadda ya iya don mi da za a ce sai ya zauna ya kare kansa eh kaga ba yadda ya iya ba kenan eh da lokacin da ya kawo project din nasa kawai sai ya mika ya tafi shi amma wai sai an gayyato farafisa da da katira sun zauna wannan ya mai tambaya wannan ya masa gyara don mi da ka kawo kaza ina kaza ina kaza kaga har yanzu bai iya ba gyara ake masa to mustahidi kuma ai ba ya masa gyara a ijtihadin sa in dai ba ya wani kuskure ya samu ba sai sai mustahidi dan uwa ne to shi kuma kaga waɗanda za a aza gaba ne ai ba iri ne bana sun bi shi mukami kaga har yanzu shi yana ƙasa ko ba haka ba to kaga wannan a tsarin su na zamani kenan eh so da haka zaman ka dakta bai nuna kai malami ne zai iya yiwa kuma kai ka zama malamin in ya zan ka nemi karatu a wasu wurare a hannun malamai tunda dama shine al'asar to lil khairi jarun wa majrurun muta'alliqun bi muhibban wa huwa ismu fa'ilin min ahabba zaidun shay'a shi kuma asalinsa daga ahabba zaidu ne shai'a ne zaidu ya so abu ne to kaga ahabba shi ma yana ta'adiya to yuhibbuhu fa huwa muhibbun fa hadha al-fi'lu muta'addin bi nafsihi wannan fi'ilin yana ta'adiya da kansa yana ta'adiya da kansa kuma wani zubin yana ta'adiya da harafi wazidatin lamu an ƙara lamun huna a nan don za ka iya tambaya to me yasa aka ce lilkhairi alal maf'uli an ƙara ta ne ta ƙauyatul kalami wata hasimi don a ƙarfafa zancen kuma a ƙawata shi ba wai don baya ta'adiya dole sai an sa harafin jarra ba wai juzu laka ya halatta gare ka an taƙula ka ce ya muhibbal khairi ya mai son alkhairi بالإضافة لإضافة على سبيل تخفيف الكلام بسا سوق كزنشي والتعبير لكما abin da ka fito da shi a zuciyanka shine ta'abiri aw ya muhibban ya muhibbanil khaira kuma zaka iya faɗan haka ya muhibbanil khaira ya wanda yake son alkhairi to kaga wannan ya ɗanyi nauyi amma ka ce ya muhibban lilkhairi to kaga ya ɗan fi sauƙi sama ga ya muhibban lilkhaira wannan yana da ɗan nauyi eh falkhairu maf'ulun li muhibba maf'uli ne ga muhibba wa fi hadhihi jumla naw'un min thiqali to ita wannan jumla ta ƙarshe akwai nau'i na nauyin faɗa fa'idatun fa'ida idza kana al-murada mufradin in munada ya zama mufradi aw nakiratan ko nakira maqsuda wadda an ka nufa fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi ana gina ta akan abin da ake mata raf'a da shi fa in kana yurfa'u bi dammati in ya za ane masa raf'a da damma fa innahu yubna ala damma to za a gina shi akan damma nahwu ya zaidu sai a ce ya zaidu wa ya fatimatu e amma wasali ɗaya za a bari ba a tanwini ba a cewa ya fatimatun ya zaidu ya fatimatu wa ya rajulu amma fin na kiratil makasuda ga da kira wadda aka nufa wa ya fatimatu ya ku fatimomi da yawa wa huwa jam'un mu'annasun salimun li fatima shi fatimat jam'i ne salimi na mata ga mufuradin fatima fatima ɗaya fatimatun da yawa kenan wa in kana yurfa'u bil alif to za a duba in ane masa raf'a da alif ne ya batan ani dhammati a matsayin wakilci ga dhamma fa innahu yubna ala al alif to za a gina shi dai akan alif din nan wa zalika fil musanna wannan yakan faru a musanna nahawu ya zaidani ya kai ya ku zaidu biyu kaga ya zaidani sai aka sa alif kamin nunu wa ya fatimatani ya ku fatima guda biyu shi ma kaga sai aka sa alif eh saboda koda ba kira ba dai in ya zo mahallin rafa haka zaka faɗe shi az-zaidani qa'imani a gani fatimatani qa'imatani wa in kana yurfa'u bil wawi in ane masa raf'a da wawun niyabatan an dhammati don ta wakilci akan dhamma fa innahu yubna ala al alifi to za a gina shi akan alif wa zalika fil jam'i al mudhakkar salim ga jam'ul muzakkar salimi salimi wanda an yi sharhin sa a karatun baya e wanda mufaradinsa ya kubuta daga juyawa na hau misali ya zaiduna ya ku zaiduna zaidodi da yawa kenan waya ƙuluna suna cewa ismu na kiratin sunan na kira wa filgalibi na kiratun wani zubin kuma su ce na kira e bi hasfil mausufi sai su shafe wanda za a sifanta shine ismu din wa huwa labzu ismi shine lafazin suna wa huwa labzus min lafazin suna wa qauluhum yubna batunsu na cewa yubna fihi tashbihun akwai kamance bilbina'il maususi marsusi bilbina'il marsusi da gini wanda an ka kyautata ginin e, aka inganta shi fa innahu la yatahawwal domin baya juyawa wala ya tazaza an maudu'ihi baya girgizawa daga bagiransa allazi shuyi da fihi wanda an ka wato kawata shi a kai waje ila aka sanya shi a ciki walbina'u huna ginin da ake nufi a nan laisa masdarin ba laisa bi masdarin ba masdari ba ne libana gabana yabni eh ba mazarinsa ba ne wa inna ma huwa ismun shi albina'u suna ne bi ma'ana almabniyi wanda aka gina duk sanda ka ji an ce albina'u to almabniyi ake nufi kal jidari kamar gini ai alha'id katanga wal bina'u fil i'rabi to abinda ake nufi da bina'i al i'rabi huwa shine mulazamatul haraka shine haraka ta lizimci ma'ana wasali ya lizimci hali ɗaya awus sukuni ko sukuni lil harfil akhiri ga harafin ƙarshe min kalima daga kalima wannan shi ake kira gini ya zan wasalin nan duk yadda aka juya kalmar nan ba zai canza ba duk yadda aka sarrafa ta a cikin zance tana nan yadda take to wannan ana kiransa gini wa shadal bina'a to aka ce akan ce ya daga gini ya duhu yana daga shi fa'ala ya fa'ilu kenan sha da ya shidu e, sha da alif din na asalinta ya unci asluhu shayada shayada ala wazni fa'ala shaidan shine masdari wa shayyadahu kuma ana iya masa tad'ifi ya'un din sai a ƙara wata sai a sa mata shadda wa shayyadahu ya daga shi yushayyiduhu an gane fa'ala yufa'ilu kenan tashyidan sai zama masdarin shayyada shi kuma ai rafa'ahu wa a'lahu ya daga shi sama fahuma yuradifani fil ma'ana to da shada da shayyada to duka ma'anansu sukan zo wani zubin su bada ma'ana ɗaya eh duk da wannan akwai ta da ifi amma wani zubin shayyada akan kawo shi in ya zamo ɗagawan an ƙarfafa shi sosai sosai eh to shine akan yi ta da ifi ɗin ga yawon amma dai sukan yi taradufi a ma'ana akan ce sha dahu ana nufin rafa'ahu akan ce shayye dahu ana nufin rafa'ahu wa alahu wannan dai duk ƙarin fa'ida ne shi yasa ya kira abin fa'ida don baya cikin asalin karatu ya kawo maka shi ne kawai lil fa'ida don ka fahimci wasu alfaz in suna shigowa a karatu sunan za mu kwana insha Allah an dawo sai a tashi babul maf'uli min ajali سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته